أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبشر البدن ويسر الأمر وحلق من لسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبيدك الولاء أما الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sibar masai yau da idan Allah subhanahu wa ta'ala za ta yi magana ne kan jin tsoron Allah. Sibar tana farawa da kamar haka. Godiya ta tabbata Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halitta ɗan adam kuma ya sanar da shi bayanai kamar yadda ya faɗa Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya sanar dan adam wa'annan bayanan sannan ya zaɓe shi ya sanya shi ya zama to khalifarsa a doron ƙasa ya umarci wannan dan adam din da ya san Allah kafin ya bauta masa sannan ya ji tsoron Allah kafin kuma haɗuwarsa da Allah inda yake faɗa wurare daban-daban a cikin Alƙur'ani da girma yake cewa واتقوا الله لعلكم تفلحون ji tsoron Allah domin ka jin tsoron Allah ne za ka samu bakon rai kira da abincin Allah ku ƙara tabbata da fiyayyen abin halitta wanda ke shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mana shi ba dan komai ba sai dan ya zama tsoron Allah ga talikai kamar yadda Allah ya faɗa a kan haka cikin Al-Qur'ani girma yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanda yayi bishara kuma yayi gari ko shakka babu kowa a nan wurin ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rawa al'ummar ta bishara cewa duk wanda ya kiyaye dokokin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin zai sa shi kamar yadda kowa a nan wurin ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fara hukumarsa cewa duk wanda ya saba wa Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za a hukunta shi za a sanya shi a cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ƙara fada yake cewa al'umma mu ji tsoron Allah ko da tsarin tsagin dajino ma'ana a raba dajino zuwa gida biyu ka ci rabi ɗayan rabin ka bayar da shi don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala. ba ta kalmar cewa bayan haka ya koya uwana musulmai. Mutuna, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu ji tsoronsa a fili mu kuma ji tsoronsa a ɓoye lokacin da babu wanda yake ganin mu Allah. Domin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ke cikin cikin duhun zuciyarmu kamar yadda ya fara a cikin alƙur'ani da girma yake cewa ya alamu qa'ilatul a'yun wa ma tasbudu ayoyi mabambanta juna sun zo a cikin alƙur'ani mai girma wanda dukkanin su suna magana ne akan jin tsoron Allah ko kusa da misali aya mafi jan hankalin al'umma a kan wannan ita ce faɗar ta madaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wa taqullaha inna allaha kabirun bima ta'malun ma'anar wannan aya ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ku wa'anda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma rai ta iya tsayawa ta duba ta gani menene za ta iya gabatarwa gaban Allah ranar lahira wanda wannan abin ya cancanci Allah subhanahu wataala ya ce don wannan aiki da kai da rahama ta ke ta yawan ba ma tsawa mai tunanin wani aikin alheri ne muka taɓa yi wanda eh wannan aikin alheri ya cancanci ya sa ma a cikin aljanna da ya rahama ba ma ga shi a Qur'ani kuma Allah yana cewa wal tanzur nafsun ma qaddamat yadda kowace rai ta tsaya ta duba ta gani wani abu ne ka taba yi na alheri wanda in aka je lahira za ta iya cewa Allah ga shi saboda kai na yi wannan aiki da yawan ba mu za ka iya ganin wani Allah ya yi masa wadata amma ya taimaki ɗan uwansa da zai da zai ballantana ma na waje kenan bayan da Allah yana cewa ka tsaya ka gudanar da wani abu wanda zai iya taimakon ka ranar lahira ya sa Allah subhanahu wa ta'ala cikin da ya kawo irin wannan maganar sai ya ce maka wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba madumunta da yawan yan uwan mu za su iya kwantawa rashin lafiya kan naira dubu uku ko dubu ga shi cewa mu Allah subhanahu wa ta'ala cikin ni'imar da ya mana to ya ba mu kuɗi ba mamaki cikin dukiyar da Allah ya yi masa a wannan lokacin da ɗan uwan naka yake neman taimako kana da kuɗi a kan ɗinka ya kai naira dubu goma dubu goma nan ba za ka iya ɗaukan dubu uku ka tsiratar da lafiyar ɗan uwanka ba da wannan wacan ya ce ai shi ba ɗan uwan shi bane shi yasa bai iya taimakon shi ya kai ɗan uwana ka sani daga lokacin da aka ce wancan ɗan uwan ka ne musulmi shi ke an gama magana ƴan uwantaka a musulunci wani zuban takan fi ƴan uwantaka na jini har a ce ɗan uwanka musulmi ya zo ya ce maka ga shi ba shi da lafiya rai ga hannun Allah kai Allah ya baka abin da za ka iya taimakon kai in wani sai ka tafi na tsaya ta Allah subhanahu wataala ya magana akan haka cikin alƙur'ani mai girma in Allah subhanahu wataala ya ce magana yake cewa kuma ya kuma wutan tafi sai ga ɗan adam an ba shi wadata ya taimakon ya taimakon ko kuma ga wai yana tunanin yana tunanin wai Allah ya ƙara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah innaha la ba wani ƙari da za mu ka sai wuta domin ai an da an gaya maka musulmi ɗan uwan musulmi Allah ya ba mu ikon gyara kare Allah ne yake wal tanzur nafsun ma asalat bihi ba mamaki in muka koma muna taimakekeniyar juna sai ga Allah subhanahu wataala ya buɗe mana hanyoyin da ba za mu taɓa tunani ba Allah ya azurta ta kamar yadda ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa man yattaqi Allah yarzuqhu min haythu la yahtasib dika Allah ne yake azartawa ba wayanka ba ko kuma ilimi in wayo na kawai sun fika wayo har yanzu suna nan jiya ne in ilimi ne har yanzu a kawai sun fika ilimi ba su yi ta ba ku ga wani kan za a boko ba a rabin amma Allah ya ba shi tarin kuɗi kamar ya kake kuɗin ina yan wana mu zamanto masu taimakon junanmu cikin abin da yake da alaƙa da ɗan uwan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyara jin tsoron Allah hakikaninsa shi ne mutum ya sanya wani shamaki tsakaninsa da azaban Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ma'anar wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku wa'inda kuka yi imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah kada ka yarda ka mutu kada ne yarda ka mutu face sai ina mai cikakken miƙa al'amura na ga Allah subhanahu wa ta'ala kan da zaman so ina da zaɓi kan umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yake fara ko umarnin da manzon sa yake bayar Allah ya faɗa a cikin sunan zara yake cewa wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amri Allah yake baya daga cikin ɗabi'a al'ada hankali na mutum musulmi ne imani idan Allah ya da manzon suka hukunta wani abu an ya kuna da kuma da tsira da mai amri mutum ya rika cewa an yi kaza ba zan yi ba na san aikata saboda kaza saboda Allah ya ce Imam Ghazali yana cewa ita jin tsoron Allah da ake ji ake zuba a kanta yau ko ake jan hankalin mu a kanta yau to wani irin taska ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi to Allah ba zai ƙara ba shi wani abu wanda ya wuce wannan jin tsoron Allah kamar da Hausa kake babu wani abu wanda Allah zai wa bawa mafi girma kamar ya ba shi jin tsoron Allah jin tsoron Allah shi ne mamakon kowane irin abu da ka sani kenan in mutum ya rasa jin tsoron Allah ya rasa komai a rayuwa Allah ya ce ni Mamu da Bari ya cigaba cewa shi ne kuma alheri mafi girma shi ne kuma arziki mafi girma domin ku ji tsoron Allah ne Allah zai azurta ka ta yadda ba taɓa sani kamar yadda ya faɗa wa yarda man yasikillaha ya ta'allahu ma'araka wa man yasikillaha yarzuqu min haythu la yahtasib dan wani Imamu Bukhari yake cewa kai ka ɗauka alherin duniya da lahira gaba ɗaya an dunkule shi sai aka sanya shi cikin jin tsoron Allah hanyar jin tsoron Allah ne ya sa duk muka zo da Allah in ba haka ba kowa sai kwanta a gidansa wani ya san ba ruwa ba wanda ya san ba amma saboda kana jin tsoron Allah da ka tacca ko ka zo masallaci Allah ya ba mu lafiya yadda ka daure kake tattakowa ka zo masallaci to musulunci na buƙatar da ƙara daddaurewa ka ƙara nisanta dukkanin wani abu wanda ka san Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ko dai a zani ko a koyi Allah ya ba mu ikon gyara Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin Qur'ani mai girma yana cewa in ji Imam Ghazali yace ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارك عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين ma'ana wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala cewa yake kisa Imam Gabani ya kawo yake da a ce mutane za su zamanto kamar zuciya daya na jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake sai mu sanya wa'anda suka ƙin imani da Allah subhanahu wata'ala su ga cewa gidajensu ya koma murfi na zinari kwanan gidanka kenan sai ya koma da zinari aka yi wa ma'arika alaiha yusam ga abubuwa nan na ban mamaki su ta bayyana mu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa rabbihi wa rasuluhu alaiha a sanya musu kofofi na ban mamaki gadaje na ban mamaki ga munan a zazzaune a kan wannan kujerun ko wannan gadajen ana sanya wa zukuru fa Allah yake mu kawata muku gidajen naku wa in kuntu zalika lama amsaru hayati in Allah yake sai dai ka sani duka wannan kai wani abu ne kai na jin daɗin duniya kawai amma ka sani wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin babu wanda zai samu alheri da jin daɗin lafiya sai wanda ya zama tsoron jin tsoron kenan duk yawan kuɗin da aka ba miliyoyi biliyoyi idan babu jin tsoron Allah to wannan biliyoyin ƙara zama da mutum a gidan wuta ba su domin ka kamanta hadisin da ka haddace masala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kowace naira ɗaya sai an yi maka hisabi a kanta ta yaya ka sare ta yaya kuma ka kashe ta idan idan mutum bai ji tsoron Allah ba wurin neman kuɗi wani wahala ne Allah ya ba mu kuɗi da Iba ta bi cewa take bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da kan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa take hakikanin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to ibn qayyim yana cewa shine mutum ya rika yin aiki da dukkanin umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa imani yana da yin imani cewa wannan umarnin ba daga wurin malamin su bane ba daga wurin sarkin su bane a umarni ne daga wurin Allah kuma yana aikata wannan aikin ne domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala in abin da aka hana ne yana hanuwa cewa Allah ne yake a hannu ko da ko kana son aikata wannan aiki ai da yawa daga cikin mutane suna aikata abubuwan da suke yi na sakon Allah ne saboda suna jin daɗin wannan aiki in mai shan giya ne haka ya ga muka cewa yana jin daɗin na sha giya in mai shan wiwi ne ko mai shan fatali ko mai shan ga su nan dai abubuwa da yawa wanda kun fi ni sani zai gaya maka yana sha ne saboda yana jin daɗi in ma mai yin tunani zai gaya maka yana yi ne saboda yana jin daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wannan jin daɗin da kake gani jin daɗi ne na lokaci ɗaya minti ɗaya kun zina ne na minti ɗaya ne mutum zai ji daɗin wannan minti ɗayan shi ne zai ja mutum ya zauna a gidan wuta na shekara kamar dubu goma jin daɗin ɗinki ɗaya ya ja maka shekara dubu goma a wuta mutum na da hankali wani ba ba wannan ba wani aikin zunubin minti ɗaya da zai aikata sai ya ja masa zama a gidan wuta kamar shekara miliyan ɗaya yanzu kan Allah mai hankali zai fifita daɗewarsa a gidan wuta saboda jin daɗin yanki ɗaya wannan shine musulunci yake kiran cewa mu zaman so masu amfani da hankalin mu wurin fifita abin da zai amfani mu duniyar mu da kuma lafiyar mu Allah ya zama mutum da Sani bin Habib shi kuma cewa yake idan fitina ta faru a cikin kafa to mutane su kokari su kashe wannan fitinar da jin tsoron Allah sai abin yamma mutane nauyi suka ce ya kwani mu ba mu gane wannan magana ya za a ce fitina ta faru a doron ƙasa sai kuma ka ce wai a kashe wannan fitinar da jin tsoron Allah sai ina za a ga jin tsoron Allah ban na a fara akan wannan fitinar dalilta yake mutane su amfani da aiki da umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya ce musu sai su kashe wannan fitin kenan a tsaya a sa jin tsoron Allah duk lokacin da aka wata fitina ta kuma kada mutane su sa san ran cewa dan ni bana goyon bayan wani ni zan mara ma wani baya ne suna ta kuma ko ba ta kuma ne haka da kullu kenan idan kai aiki da umarnin Allah cewa ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى kada saɓan da ke tsakaninka da wani ya ana ka kai ma wani adalci Allah ya ce idu ya adalci huwa aqrabu lit-taqwa shi ne ya kaiwa mafi kusanci da duniya ya kai kama wani da nake cewa cewa mutane kuma su bar aikata saɓan Allah suna masu kallon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ko ya tanada ga duk wanda ya zama ko yana sabawa Allah Ibn Umar Abdullah bin Umar yana cewa kana san ka san hakikanin takwa na jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a take yi yake shine karka saka daukar kanka cewa ka fi kowa ka samanto ko da yake ina ganin cewa kowa ya fi ka sai ka zauna lafiya amma duk lokacin da ka tare ka faɗanka cewa na kuwa ne na kuwa ne shi ya sa wa ne ya gyara shi ko shi ya sa na zaman to oga a kamfani ko kasa musulunci su shi kenan kare ka ko kafa domin jiji da kai haramun ne a musulunci kuma daga lokacin da ka ɗauka cewa ka fi kowa shi kenan ka ɗauko ma kanka igiya ko linzami na wahala Allah ya ba mu ikon gyara an tambaye bawa cewa wannan tarkon ba mun kasa gano bakin daren wai yaya take yace ka turanta a kalwanka kai ne kana cikin daki ka miƙa hannu kenan sai wani gilashi kawai sai ya faɗo sai ya roƙe sai suka ɗaki gashi mafitsari ya kama wani za ka sako daga wannan gadon ya zaka yi kana cikin wannan tunanin kawai su kuma yan arziki yan albarka sai suka ɗauke wuta ya kake ganin yanzu mutum zai yi wurin saukowa daga wannan gada sai ka ga yana ɗaura ƙafa ɗan a hankali a hankali ba haka zai zama ba musulunci yake to haka ake bukatan ka ka zaman so a rayuwanka duk abin da za ka yi ka tuba a ƙwaƙwalwanka musulunci ya yarda ko bai in ya yarda sai ka aikata in bai yarda ba sai ka bi yan wani abin da kuka san wani kuka sa kenan abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba lada wanda muka tsari da kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana innahu waliyyu zalika al-qadru alayhi min al-hawla wa min al-quwwati illa alayhi wa rahmatuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقه إلا بالله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه بيانه واختاره واصطفاه وامر الانسان بمعرفته قبل اجابته وبتقواه قبل لقائه واتقوا الله لعلكم تفلحون والصلاه والسلام على من ارسله الله رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا القائل اتقوا الله ولو بشق تمر اما بعد فيا عباد الله إن الله قد أمر عباده بتقواه في السر والعلانية في عدة آيات من من القرآن العظيم قائلا في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا واتقوا الله الذي إليه تحشرون فتقوى العبد ربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو في طاعته واجتناب معاصيه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالتقوى كما قال الإمام الغزالي كنز عزيز ولئن ظهرت به لم تجد شيء من جوهر كريم غيره وخير كثير ورزق كبير قال تعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يخشو بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرا عليها يتقون وذكرها وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين بسم الله الحمد لله حمدا يزيدنا تقواه ويرحمنا والصلاة والسلام على من هو أسأل الخلق أجمعين أما بعد فيا عباد الله إن نتيجة التقوى كما قال ابن القيم هي العمل بطاعة الله تعالى إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا فيفعل ما امر الله به ايمانا بالامر وتصديقا بوعده ويترك ما نهى الله عنه ايمانا بالنعم وخوفا من وعيده قال قريب بن حبيب اذا وقعت الفتنه فاشدوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان يعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله وقيل ابن عمر عن التقوى فقال ان لا ترى نفسك خيرا من احد وكذا سئل الغزالي عنها فقال اعلم اولا بارك الله في ديني وزاد في يقيني ان التقوى في قول شيوخنا رحمهم الله هي تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق عنه مثله حتى تحصل لك من القوه والعزم على ذلك وقايه بينك وبين المعاصي وعن زيد بن سنايا ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة تمر وخالق الناس بخلق الحسن اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واغفر عبادك الموحدين اللهم زدنا تقوى والسر والعلانيه واجعل الجنة مأوانا ومأوانا واغفر لنا ولوالدينا ولمن تركنا بالإيمان نصرة عظيمة وتابع بيننا وبينهم بالصغار عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم واشهدوا الله لنا
salam